بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بظلمهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يحرم الذين كفروا على النار أليس هذا من حق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار فلا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya sake hada fuskokinmu a farfajiyar wannan masallaci na sunna a nan headquarter ƙungiyar izala ta tarayyar Najeriya. Bega Junction, Utako, Abuja. A kuma wannan masallaci da ake wulaƙami da masallacin Umar ɗan kaɗa. Allah ya ƙara masa yadda ba don komai ba sai saboda gabatar da wata lakta da gaggawa da ta kira yan uwa zuwa gare ta muna bayan uwa hakuri duk wanda ya san da wannan lakta ɗazu ne ya san da lakta ba a samu sake sanarwa ba sai wajen sallah a zahar amma na yi mamaki cikin awoyi kaɗan har mutanen kaduna na ga sun shigo da wuri to ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka lecture kamar yadda aka ambata taken da shi ne buɗaɗɗiyar wasiƙa me yasa muka ce buɗaɗɗiyar wasiƙa kuma ba faɗi wasiƙar zuwa gawa ba saboda wasiƙar ta fito ne daga babban wuri ta fito ne kai tsaye daga wajen Allah maɗaukakin sarki sannan an tura ta ne zuwa ga kowa da kowa musamman masu imani musamman ahalin sunna ahalin sunna ma musamman yayi izala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana wasiya wacce yi ta ga mutanen farko da mutanen ƙarshe. Farkon duniya wasiya ta shafe su, har zuwa ƙarshen duniya. A suratun nisa'i, Allah ya ce wa laƙar wasai da lalai da otu da kitaba min ƙarfi. Allah ya ce haƙiƙa mun yi wasiya ga waɗanda muka ba su littafi kafin ku sannan kuma mun muku wannan wasiyar ji Allah wasiyatul lahi lil awwalin wal akhirin me wannan wasiya Allah ya ce an taqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ƙa'ida ta farko da za ta kai gaban Allah a kan ta takawa ka ji tsoron Allah ka yi mai ka kiyaye dokokin Allah ƙa'ida ta farko kenan wannan wasiyar ita ce wasiyar da dukkan annabawan Allah suke wa al'ummarsu duk annabawan da Allah ya turo su yi wa al'ummarsu wannan wasiyar annabi Musa Allah ya ce wa in nada rabbuka Musa wa in nada rabbuka Musa ayyati qawma salihin qawma fir'aun aha
yattaqun kunga qawma fir'aun da annabi Musa ya zo ce wasiya ya musu ala yattaqun ba za su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah ba ba za su tabbatar da takawa ba kan zabar qawmu nuhin al-mursalin كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون adawa ma abin da ya faru kenan kazzabar adul mursali كذبت عاد المرسلين aha إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون abin da ya faru da samudawa kazzabar samudul mursali نوح المرسلين aha قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون abin da ya faru da mutanen annabi shu'aibu kazzaba ashabul aikati
أصحاب الأيكة المرسلين aha قال لهم شعيب ألا تتقون abin da ya faru da jama'ar annabi nudu kazzabar qawmu nutul mursali
المرسلين aha قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون
kenan dukkan annabawan Allah madaukin sarki da wannan sako suka yi saba al'ummar su Allah ka ba mu ikon kiyaye takawa ba nan ta tsaya ba at-taqwa ita ce wasiya wacce Allah ya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما ita ce wasiyar da Allah yi wa matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la junaha alaihinna fi aba'ihinna
عليهن في آبائهن ولا أبنائهن
ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن يا إلى البر واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا Allah ya ce wa matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattaqina Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce wasiyar da Allah ya musu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allah madaukin sarki irin wannan wasiyar wanda ya saki matarsa ya na ta tayi idda a cikin gida a dakin ta shi ma irin wannan wasiyar Allah madaukin sarki ya yi masa
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن واتقوا الله to kaga
Na'am.
ana raba hango wanda ya shige dakin amara ya kashe wuta amma ya manta bai yi bismillah ba shi ma Allah ya masa irin wannan wasiya nisa'ukum harsul lakum aha واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين yan uwa da dangi da suka murkushe haƙƙin marayu su ma irin wannan wasiya Allah madaukin sai ya kire musu wala shallazina law taraku min kalbihim dhurriyyah
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله now فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا in kana son girma a duniya fa alayka bittaqwa inda akramakum illallah إن أكرمكم عند الله أتقاكم eh إن الله عليم خبير idan a lahira kake neman girma fa alaika bi taqwa wallazina taqaw fawqahum والذين اتقوا فوقهم يوم in القيامة kana son tsallake siradi fa alaika bi taqwa fa anzartukum فأنذرتكم نارا تلظى wa in minkum illa waliduha وإن منكم إلا واردها ya yi dangare كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا in kana neman tsari daga shedan fa alaika bi taqwa innal ladzina taqaw idza masahu da'ifu إن الذين اتقوا إذا مسهم ضار
in kana neman tsari daga shedan fa alaika bi taqwa fa anzartukum naran talazza فأنذرتكم نارا تلظى wa zai shiga لا يصلاها إلا الأشقى aha الذي كذب وتولى wa zai tsira aha
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى idan kana son aljanna fa alaika bi taqwa innal muttaqina
إن المتقين في جنات النعيم إن innal muttaqina المتقين في بلاد وعيون
innal muttaqina إن المتقين في جنات ونهر innal muttaqina إلا للبر إن المتقين في جنات ونعيم المتقين في جنات وعيون innal muttaqina fi jannatin wa na'im innal muttaqina innal lil muttaqina إن للمتقين مفازا zai mafaza حدائق وأعنابا akwai yan mata
وكواعب أترابا
innal lil muttaqina
إن المتقين عند ربهم جنات النعيم
Allahu akbar Allahu akbar duk wa'annan ayoyi suna tabbatar mana da idan kana son shiga aljanna ran tashi a kiyama me zaka rike Taqwa. sako na farko kenan sako na biyu duk abin da za ku yi ku yi dan Allah ku yi dan wa ku yi dan Allah kar ku taɓa tunanin waya za ku gamsar da mutane waya za a ce mutane dole sun fahimce ku wai dole mutane sai sun gamsu daidai kuka yi wai dole sai mutane sun yaba sai mutane sun ce kun iya a ba dini kuka zo karantar ba ku yi kokari Allah ya gamsu da abin da kuke yi daidai ne ku yi kokari ku yarda da Allah madaukakin sarki siffa ce ta munafikai damuwarka ya za ka yaudari jama'a ka yarda da su amma masu imani wallahu wa rasuluhu a haka an yi ruhu in kanu mu'minin
أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.
daga sanda kace ka bar maganar Allah ya yarda da kai ka dawo kana so mutane su yarda da kai to ridan nas gayatul la tudra har abada ba taba samu wanda ya gamsar da mutane duniya gaba ɗaya su ba duk duniya wa yafi kowa gaskiya da adalci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yayi rabo wani munafiki yace hadhihi al-qisma ma urida biha wajhu Allah wannan wa ma udila fiha wannan rabon ba a idan Allah ba kuma ba a adalci ba waye saura shi yasa luqmanul hikima luqmanul hikima da yana so ya karanta da ɗansa ikhlasi da tauhidi da yin abu don Allah luqman sai ya ce ɗan kai yaro ya yi duk abin da za ka yi ka riƙe idan Allah karka damu da mai mutane za su faɗa su ba iya gamsar da su yaro ya ce na ji wannan na riƙe baba luqman ya ce to yanzu mun yi oral sora ya practical sora ne practical yana da taki sai su yara haukan jakin mu shiga cikin gari yanzu yaro ya haukan me kan jaki suna tafiya sun sha wani kuna yi suka samu wasu mutane a zaune ana kira ana ganin su sai wani ce kayan jama'a duniya ta lalace yau ba kiyama ta kusa ba yara ba imani ba tausayi yanzu ka ga wannan yaron kan karfa irin shi ya haye kan jaki ya ba ubansa da tijo yana tafiya da kafa sai zo sun wuce yace ka yaro ka ji abin da aka fara yace na ji me suka ce ce sun ce mu yi kuskure ba mu yi daidai ba ba ni ya kamata in hau jakin ba kai ya kamata ka hau yace to sauko ni na hau yanzu yaron ya sauko shi kuma da kuma da yaje ya hau yake to mu ci gaba tafiya sun sha wata kwarayen da mutane suna hira mutane na ganin suka ce kai wannan dattijo da rashin imani yake ya saboda rashin tausayi wannan yaro da kafa sama ta kwari ba kamar shi yana tafiya da gis da gis kai kuma kai wani babban jewa akan jaki saboda rashin imani bayan sun wuce ce kaji abin da suka faɗa yace yana ji me suka faɗa sun ce har yanzu kuskure aka yi ba kai ya kamata ka hau ba ta ce a kai ka hau an ce bai kamata ka hau ba ni na hau an ce bai kamata in hau ba to mu sauka mu kora jakin mu ci gaba da tafiya haka yanzu sauka suna ne kora jaki wasu za ka suka ce kai wayan akwai sakar karo to me amfanin jakin da za ku rika tafiya kasa babu wanda ya hau ba sun sha fara ce ka ji abin da suka fara ce ina ji me suka ce sun ce da muka bar jakin haka har yanzu kuskure haka yi yace to tunda abin ya zama haka ni da kai duk mu hau kan jakin ba zauna lafiya ba suka hau suna shan wata kwada suka samu suna fira wani na ɗaga kai yace kai lalle ya kamata a samu doka ta kare haƙƙin dabbobi su wuce ya ce yaro kai ta daji bai suka ce ce sun ce har yanzu ba daidai aka yi ba ka hau sun ce ba a daidai ba na hau an ce ba a daidai ba mun hau muduka an ce ba a daidai ba mun sauka muduka an ce ba a daidai to me suke nufi a yi ya ce to mu ɗauki jakin kowa ya huta kama ta ce ne kama ta nan wannan na kokarin ya kamo wannan kokarin ya kamo sai ga wasu za su wuce suna kallon suka ce kai akwai bukata abu da asibiti ma hukata a gare ka to wai me za su yi a gamsar da ita ba abin da za su yi a gamsar da su yadda ka ga ba iya gamsar da mutane ba ya ce to duk abin da za ka kai don Allah kada ka damu da sai ka gamsar da mutane wannan ya sa ku rike wannan a matsayin ƙa'idar ko addini abinda muka rike ke da muka zauna lafiya duk abinda zai taso zai haya ne da za a Najeriya ka taba gani mun yi gezo ka taba gani ka taba gani jikinmu ya yi sanyi ko mun karaya wallahi mun san duk ƙarya ne mu dai damuwar mu mu gamsar da Allah mu gane abin da muke yi da Allah ya yarda da shi daga san da muka gane abin da muke yi da Allah ya yarda da shi da ka yadda da karka yadda da ka gamsu da karka you are just a zero behind a decimal point babu saka ka a cikin lissafi Allah kadai muke kallo Najeriya idan ka ce wace ka gamsar da su za ka yi aikin alheri yadda idanun 'yan siyasa ya rufe fata wa kanka lokaci kake bari ba ku misali ɗaya kafin da wuce gaba ga shugaba mun je kalan ƙasar malaysia babban birnin malaysia kwallo doko sai shugaba ya jagorance mu muka kai ziyara wata babban maɗaba ta ƙur'ani wacce ita ce kusan ta biyu a duniya gaba daya duk duniya ba wata madaba alqur'ani banda guda daya daga ita sai wannan a kasar malaysia kuma gaba daya ba madaba alqur'ani kamar wannan yiri muke muka zagaya ana nuna mana copies iri iri na alqur'ani mai girma da kirawoyi da ruwayoyi da kuma irin yadda yanayin rubutun qur'ani yake yan pakistan ga irin yanayin yadda rubutun qur'ani su yake yan ina ne yadda ake rubuta harfa ɗan area kaza ga yadda yake da kuma masu rubutawa da hannu na ƙasashe har da copies da wasu ba haddatan Qur'ani suka rubuta daga Afirka da zayyana zayyana irin ta alƙur'ani mai girma yini muka ana nuna mana bayan mun gama wannan sai suke ba mu labari cewa shugaban ƙasarsu ya ɗauki nauyin wani adadi adadin millions aka bada lissafi shi na ƙur'ani da za a buga a raba wa ƙasashen duniya fi sabilillah shugaban ƙasar Malaysia ne ɗauki nauyi sai suka ce a sanadiyar wani mutum a nan Najeriya babban mutum ne ɗan siyasa amma shugaban ƙasar Malaysia abokin shi sai yau shugaban ƙasar Malaysia magana yana so kofi na ƙur'ani ne ya zama Najeriya ma an kawo dan take aka bada labarin wani adadin container na Qur'ani mai girma aka ce a kawo su zuwa Najeriya da masu fasara Hausa da masu fassara turanci da kuma waɗanda ƙur'ani dindi babu fasara a ciki ba tarjama sai shugaban ɗabba yake cewa yanzu haka mun gama wannan aikin har an loda ƙur'anan abinda muke jira yadda za a ɗauko su a shigo da su Najeriya muna jiran shi wanda ya zama shi ne tsari ya magana da shugaban ƙasa ya faɗi landa za a ɗauko ƙur'anan a shigo da su da yadda za a yi suna kiran suna mutumin sai shugaba ji mutumin mutumin mu ne a wani ɗan izala ne ɗan ne ɗan izala ne kuma daga gidan izala ne yana jin wannan ba mu taso daga can ba sai kira mutumin a waya ya ce ga wani aikin alheri da muka zo muka samu ka shirya a nan malaysia yanzu muna malaysia Allah ya saka maka da alheri wannan alheri ka kawo shi Najeriya Allah kaɗai ya san adadin al'ummar da za ta amfana yana faɗa masa kai ce shugaba ya ce ya ce Allah ya saka maka da alheri har ka sa na ji sanyi sanyi ka ga dai ƙur'anan nan an hada su gaba ɗaya to ta ina zan iya shigowa da su Najeriya nake tunani idan ku malamai za ku iya haɗuwa ku haɗa kanku da dukan ƙungiyoyi ya zama ta hanyar ku za a shigo da shi a raba wa al'umma to wannan na samu sauƙi ya ce amma na kuskure na ce zan shigo da shi a raba wa jama'a abinda 'yan siyasar najeriya za su fara cewa to ga wani sai ya shigo da ƙur'anai zai yi kamfen don neman takarar shugaban ƙasa a ɓata ne a zubabban da mutunci na haɗa ne rigima da gwamnati masu hawa masu sauka ba ya ce abinda 'yan siyasa za su yi a lokacin ina mamakin wannan magana yanzu don Allah magana da tata abin da ya biyo baya akan maganar Quranic Convention ya kama hankali wallahi sai yanzu magana ta kama hankali ƙur'anai ne kwantena za a shigo da su a raba wa bayan Allah su karanta ƙur'ani duk masallaci a raba amma ana shigowa da su za a samu ɗan siyasa zai buga wani waya a china ko a wani wuri mai kama da haka a nan tura abin da za a tura a ce maza ka fito kai jawabi sai ce to jama'a ga wata sabuwa ta shigo wani ɗan siyasa ya rasa yanzu ya ba da wani abu kaza kaza kaza kaza kaza kaza daga nan shike da sai to yanzu qur'anin suna zuwa saboda haka jama'a kowa ya kaka tsantsan yana faɗin wannan maganar ku za ku fara gaskatawa ba yana nufin kai ba ire-iren kayan Najeriya su za su fara gaskatawa sai kai ka gani liman ya miƙe ya ce 'yan siyasa ku ji tsoron Allah jama'a bala'i ya tinkaro mu yau an wulakanta Qur'ani yadda ake raba taliya ayi kafet ake raba makaroni wai yanzu saboda shin mutuncin Qur'ani yanzu kuma wai Qur'ani ne za a rika rabawa jama'a ayi kafet da shi za a faɗa wannan kuma shikenan aikin sa na alkhairi da niyyar sa ta alkhairi kuma shi wanda zai faɗi wannan magana ba abin da ya taɓa tsina wa kowa abin da ya taɓa tsina na muku shine labari kuma da labarin akwai kenan aikin alheri ba yanzu a ƙasar mutum yana so ya yi amma yana jin tsoron wani sharri 'yan siyasa za su yi shi 'yan siyasar najeriya ‘yan siyasar najeriya yawancin waɗanda ka ji su yi caɗin nan wallahi sun ɗauka izala ce ta shirya wannan foundation daga nan da hasara ka tashi a daukawa shirya izalat shugaban kuncin zara ce tafi da wadda taron taron ana shirya shi ne a ƙarƙashin sufurin council for islamic affairs majalisar ƙoli ta addini musulunci ta najeriya wacce duk ƙungiyoyin addinin najeriya ke ƙarƙashinta a ana iya samu wani tsoho ya tawaye amma dai ita ce majalisa ta ƙololo a ƙasar. ba ciki ana iya samu a fara ita ce majalis shugabanta da ya alfasa cikin bada ba ta idan aka ga wata a Najeriya ba ke sanarwa me yasa muka ce sarkin musulmi ne zai sanar yanzu idan aka ce an ga wata a Najeriya sai zama shugaban dariƙar Kadiriya ya sanar ɗan tijaniya za su dawo azumi ba za su ɗauka ba ɗan shugaban tijaniya ya sanar ɗan izala za su ɗauka za su ce ba shugaban su ne ba za su ɗauka ba idan ɗan izala ya sanar ga shugaba zaune ya ce to jama'a jama'a ta sun ga wata wata ya tabbata kowa ya tashi da azumi su tsoho za su tashi da azumi za ka ga bala'i yau sarki musulmi ma shi suka sallama musu ai ba banta tarihi ba ba mai da martani da shi yasa ba mu fara karantawa ba sai ran da wani ƙara taɓa mu a ranar za mu buɗe shafi mu karanta kenan amma idan sarkin musulmi ya sanar bai fi sauƙi ba aƙalla mun samu wata ƙofa ɗaya da za ta haɗa kan al'ummar mu haka dai ko ba haka ba ne to a hakan kuma sai ka ji wani shaidani ya ce eh to don me za mu je a haɗa kai da su ai ‘yan gargajiya ne ba ahalin suna ne su ba ‘yan kaza ne ‘yan kaza ne ‘yan kaza ne ‘yan kaza ne ko mun ki ko mun so akwai abin da mu kaɗai ahalin suna a nan ba za mu yi ba sai mun haɗa kai da dukkan wanda yake da'awar musulunci matukar a kallon tabarau irin na duniya bai yi nisa ba akwai da dabarun da za ka yi ka haɗa mu da su babu yadda za ka yi amma akwai saura da hatsarinsu da sauƙi dole za mu haɗa kai da su domin mu cimma wani abin da yake shi ne buri to jifa shugaba ya yi magana a kai wanda ya sa aka ɗauka cewa izala ce ta shirya sai da muka zo muka yi bayani sai ka ji shiru yanzu an gane ne ba izala ce ta shirya ba mu ba ka yi tamma kai me aka yi zai yi tabo ba ta kamar da aka ci kowace ƙungiya amma da za ka bi facebook duk surutun da za ka ji kanwa za ka ji izala dala shugaban kadiriya ya fito ya kira duk jama'a su je convention ne ko bai kira ba wa ka ji ya zage shi ko a cikin jama'a ko a wajen jama'a sa Shan Ibrahim ɗaya rubuci ya yi kira ko bai kira ba, wata ji ya zage shi. Eh? Wani tsoho ka jiya masa gugar zana? Cewa, wani yasa? Shi ne ta'asiri da Allah ya ba ƙungiyar izala. Da ta'asiri da Allah ya ba shugaban ƙungiyar. ahalus sunna ku gode wa Allah Allah ya babu jagoran tafiya akan sunna Allah ya babu nasarorin da sai dai mu bashi godiya Allah muna ƙara gode masa Allah ka ƙara gamsuwa da abin da muke kamar yadda na faɗa muku nan wallahi har yanzu muna da mun sa ido ni dai na sa ido wallahi da naga convention din da ya fara daukar wata hanya da za a shigo mana da wata shigantaka ko wani campaign wallahi ni da farko wanda zan zo da gurin in fara ya kasa kuma wallahi sai naga abin da ya tura buzu na ni kuma yi tofin alatsi daga duk wanda yake da hannu a dan an yaudare mu har yanzu mu ga alama irin wannan har yanzu mu ga wata alama ta yaudare mu a kai ba ta da mu kowa musulmi ke kawo mutum ba ko muna da mun kura ido zaben da Buhari a kasa a tsare a a raka a jira har yanzu ba mu ga abin da ya tada mana hankali ba kuma har yanzu abin da muka hango matsala muka ba da shawara suna gyarawa domin masu shirye-shiryen ba wai sun komi da addini sun sani ba su iya kuskure ba na san akwai shawarar da suka ya kamata a yi kaza ake samun maluma su ba da shawarar cewa ba haka ya kamata ba a kira su a ba su shawara kuma su gyara ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba sai duk abin da kuka zabi wanda ya saba wa ka'ida a faɗakar da mu wannan zai sami wasu kyakkyawan zato gobe zai sami wasu kyakkyawan zato ba dole ko wasu kyakkyawan zato sannan bari na ba ku wani misali in kuka lura ƙala ƙato ta baje koli a Najeriya ne. Ƙarya nake, kuna bin kafafen yada labarai. Da labarin tambaye ku, ‘yan ƙala ƙatan nan suwa suke yaudara, ana rambobinmu da gida. Shiwa, ana rambobinmu da gida wanda Allah ya ba su ilimi na Alƙur'ani mai girma da haddasa, da sanin kalmominsa da harufansa. Allah ya sauƙaƙe musu ya ba su, amma ba su samu damar yin karatu na littafan ilimi mai zurfi ba. Haka ne ko ba haka ba ne? Su ake bi ana yaudar su, ana cusa musu a ƙila ƙala ƙafi. Da Allah ne kamata bai bisa ido. Yanzu kuna ga a kira su a kira mahaddatan Qur'ani ƴan uwansu wanda bayan sun yi haddace Qur'ani sun yi ilimin buka na addini a gabatar musu da lakcoci la dubban mahaddatan Al-Qur'ani mai girma muhimmancin tajawidi muhimmancin karatun Qur'ani darajar makarantun Qur'ani domin su kada bayyan mutane da su masu daraja su kada tsare da Allah yanzu wanda shi da fada addini shi ne bid'a a duk conference da kake halarta a duniya da seminars da kake halarta a duniya da workshop da kake halarta a duniya dalilan da ke amfani da su ka tabbatar da ba su saba musulunci ba menene bambanci da wannan saboda kawai da an ce makarantar ƙur'ani ne shi ba da cin ƙur'ani shi shi da kullum za a bayar kaskantacce mara daraja a cikin al'umma wannan ba reni ba ne Allah ka saka da tujar da alkhairi ya ce wallahi da ina da kuɗi da zan iya ɗaukar don irin wannan tare ni kare zan ɗauke shi ba sai ba haushi ba wai hadda wa'anda ba malamai ba wasu suke sa baki wannan siyasa ko tsohon siyasar jina magana an saba wa hadisi sahihi wani kusa hadisi sahihi annabi ya ce majita ba ƙaunin fi baiti min buyutin layi ya tuno da kitaban layi wata dara suna ko bai nahu illa gashiyar alaihim rahama ya ce ta kunji ƙur'ani a masallaci ake karanta shi inda wannan taro da za a yi taron Allah ne masallaci ya kamata a je ba studio ba ba stadium ba fi baitin min buyutin lahi daki daga dakunan Allah dan aka ce a je a karanta Qur'ani amma taron da aka tashi kira da yake ba na Allah ba da sai aka yi stadium an wulakanta Qur'ani an cikin mutuncin Qur'ani da za a karanta Qur'ani a stadium saboda stadium ba baitin min buyutin lahi ba ne dattijo shi kai karatu har kai karanta hadisi ka fita fatawa kenan da kai a fatawarka haramun ne a haɗu a karanta ƙurani a wani wuri ba cikin masallaci ba aka rama kalla wanda hadisin kadai ka haddace baiti bin buyutin lahi da aka ce baiti bin buyutin lahi shi kadai ka haddace annabi Muhammad yace wa ju'ila liyal ardu ba ku an samu ba waju iya niyar ardu a akwai abin da kuka tsallake kullaha masjidan wa hura annabi ya ce ƙasar Allah gaba da yanta an sanya masa ita ta zama wurin sallah kuma a yi taimama da ita da wanda ya halatta maka ƙasa Allah gaba daya ba maka karanta Qur'ani ba kai sallah ba wanda sallah karatun Qur'ani ne da ƙari yaushe kai karatun da har za ka sun gogo hadisi ba luba na magana wai kace da shi za ka bada fatawa kai ba malami ba ka san nassosi na wasu su haɗa taron da za a yi da wani nassi ne malamai suka hana suka halatta semina da sauran conference da ake na addinin musulunci na fadakar da al'umma da karantar da su da ilmantar da su da wasu nassi ne aya ce a suratul mujadala aya ce a ina a suratul mujadala Allah ya ce la khaira fi kasirin min najwahum abin da suratul nisa سورة النساء باب جاد الأمر يا يكد سجينك تأتي على رمى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما قائد الله يبارك لا خير في كثير من نجواهم duk wani gana ko taro da za ku yi Allah ya ba mu alheri illa har da sadaka sai dan atar an yi umarni da sadaka aw ma'rufin ko kuma a taron an yi umarni da abu mai kyau wanda shari'a ta san shi ke da shi aw islahin bainan nas ko kuma a taron an sulhunta tsakanin mutane kenan idan za a yi taro wa'ina su ne abubuwan da za a aure taron da shi man amara da sadaqatin aw ma'rufin aw me aw islahin bainan nas wannan da wannan zai sa idan muka taron wa'azin ƙasa ya cike wannan kaida ko bai cike wannan ba sai mun je masallaci dole ko muna yin za su same mu har yanzu su kuwa bin jami'in taro ‘yan siyasa ba ba saba cika ta ba amma mun sai da muka cika ta gaba ne sai ambaliya ta tare titunan abuja ko sai muna da muka yi abauci a ina muka yi taron akwai wata aya ta ce maka ba a karanta ƙurani a masa sai a cikin masallaci zuwan zakir na shi ba ya rayu to duk ina suke wa'annan masu cewa an zo da sabuwar bid'a duk ina suke tare da da zamu yi akwai amrun bil ma'ruf a taron ko ba amrun bil ma'ruf amrun bil ma'ruf to ai ba a taɓa yi ba dole ne sai a taɓa yi idan musulunci ya da shi da ba komai ne kuka fara sannan muka buɗe tashar sunna tv akwai tashar musulunci a najeriya ba a taɓa ba muka fara sannan muka buɗe manara tv ina tashoshin musulunci suke a najeriya dan ba a taɓa yi a garin ku ba ya bangare a garin ku ba a najeriya ba a seminari da conference conference ko ko ni kun yadda a seminari da conference a kansa sai ku haɗu da girma ne wani conference a kai shi ba To da wannan da ya kace tsafi ne. Amma ba shi mai tsafin da faina ne ya shirya gadon zare da zai karbi kudin jama'a na Abuja. Ƙarya nake. Ah, ina tambaye ku. zai zai zai tara da jama'a da kuɗi ko ba zai zo ba ba ku hansa ba amma duk da aka shi ba ɗan lashe lashe ba ne cewa yan lashe lashe Allah ya saka maka shugaba da alkhairi daga ran da shugaba ya karbi shugabancin kungiyar izala yace daga yau har rayuwarsa ta kare wacce zai akan shugabancin izala izala ba ta kara lancin da neman kuɗi izala ta ƙasa yace ba ta karawa shugaba ce ban ce haramun bane ban ce sabon Allah bane amma ba zai zama kullum aiki mu tare jama'a ku ce ku babu kuɗi ba sai dai mu tare jama'a mu musuwa duk inda ka ji mun kira taro da ƙasa kowa ya zo wa'azi za mu yi da ya shaɗa saƙon Allah yau shekara goma ba mu yi laifin ba a kowace shekara sai ka yi laifin sau bakwai ka karɓa kuɗin jama'a amma kai ba ɗan lashe lashe ba ne sai mu da yan lashe lashe ai kai ba yan lashe lashe ba ɗan ciye ciye mai kurkure kurkure ne. Allah ba yake cewa da wakilin za ka yi taron farko, yau kai kana kokarin ba har ka samu hujjar shi. Shekara bakwai, mun gina wanda masallacin mun yi lakin? Wancan, lakin da wata shi. An yi lakin ya kusa goma. Oh, jiya ba yi. o shi duba da bakuri yake yi ba wai saboda bai magana shugaba yana da kamfanin yana da sarawoyi wai shi da aka ba za ta ake kirga mana gonakin da ake nomawa gona da ta kaza kaza kaza buhu ta fa'in da shira zo yi musu bayani buhu da aka noma Ina Usman? Oh, Usman ba kusa? Usman hutuwa. Ina Usman hutuwa yake? Ne ba ku bane na karantar da darasi, tun da ake darasi ake koyar. Zo daga nan gaba. Zo daga nan. mazauna gara gaba sosai wannan clark ne na shugaba pa ne daga cikin ma'aikatan shugaba da Allah bana buhu nawa ka noma bana na gurin su ya noma ya ce daga shinkafa zuwa masara ya noma buhu ɗari bakwai duk lissafin da kai fa duka buhu ɗari hudu da saba'in da kodin da ya kasa aka lissafa wannan fiye na da shugaba ya noma sama da buhu ɗari bakwai. Ba magana shugaba muke magana ba. Shugaba ka zai tara maka iko Allah, yau kawai da za ka fara. Gonakin da shugaba ke noma shinkafa, kamfanin tashin shinkafa yake da shi. Sai da ya kamfanin da za a rika tashin shinkafar. Shugaba ka da nake. ke. duk inda ka zagaya duniya ka ga family rights duk duniya ka ga da kamfanin shugaba ne duk inda ka ga family rights a duniya kamfanin shugaba ne duk da ga family rights a duniya kamfanin shugaba ne kada ka tana magana wai rawa rawa eh wannan gwamnati ta kai ta kuma ta yi wace buhu goma sha shida wato Allah ka rawa mulki da kawai Allah ka rawa mulki da tsaya a saurara sabo muke isarwa ku yi haƙuri tun daga nan da muka yi lakcin da muka yi a baya har zuwa yau duk masallacin da su ta kaje balaro da kabiru gobe ake zagi kun taba jin yadda wani wani ya zage su a masallacin mu ba mu yadda ba ko za mu tana yadda da wannan ba daga bayani gaba haka wani nagari ya kai kemo rawani sai ka ce zai tafi taron suna tabirin gombe bai da majalisi a gombe bai da majalisi ta yare ya buɗe majalisi bai karatu ba wani da ake cikin wani rigamar zai je taron suna wai shi ya taɓa uban gidansa sautar da kuka faɗa ni dai ba ji a bakina ba ana ta zagi ana ta ashewa muka zaga bari faɗa muku wata magana ba dare ba sai dan ta zai muku darasi yaushe muka lakta a wannan masallacin buga waje sati biyu sati nawa sati biyu daga lokacin zuwa yau ga shugaba a saurara ɗan agaji a saurara a daina magana daga nan bayan mun gama wannan lakca din da wuce Kano daga Kano da wuce Sokoto daga Sokoto da Alaran Manasur gwanda muka shiga jamhuriyar Nijar shugaba ya tura ni je halarci taron ƙasa da ƙasa da ƙungiyar kitabu wasu sunna ta Nijar ta shirya a babban birnin Yamai ta gayyaci ahalin sunna duniya to ka san ahalin sunna ake gaita da wannan taron yau ka je masai da wani taron da rigar ka tana jan kasa ka kike wani wani kamar za ka je taron suna ga rigar kana jan kasa a kasa za ka hau kai sai musu kwatance-kwatance ne da katira da farfesoshi sun taru ana magana ta ilimi za ka lissafa musu buhu da kano ba aka yi taro ranar asabar da ranar lahadi ranar lahadi akwai wani mutum mazaunin ƙasar amerika amma ɗan nijar ne ɗan yamai amma yana zaune a canada ya gina wani irin ka ta fara masallaci sai ka ga da aka gyara masallaci da makaranta ya roƙi shugaba da je a yi walima a yi wa'azi a buɗe masallacin abin da aka da daga rage washe gari ranar litinin aka je aka gagarumin wa'azi da daddare washe gari ranar talata muka je university ta sayi university da ta sayi kulliyatul banat aka je aka yi tara ɗalibai masu karatun digiri da ɗaya da digiri da biyu aka musu lacca bayan gama wannan da daddare aka je wani majalisi da ake cewa majalisar kitabu wa sunna aka yi wa'azi wallahi da aka tashi daga taron mata sun ɗaukar kiyama ce ta tsaya saboda ɗan adam da ke wuri washe gari Deputy Sale ya taso daga Benin Republic. Sunna TV tana da kashe-kashen akwai ta zabarmanci, akwai ta yarabanci, akwai ta Hausa, akwai wacce take Nijar, akwai wacce take Mali. An gayyato shugabannin wayannan sassa muka zo aka yi mitin duniya za a ƙara inganta gidajen talabijin da har da malala samu da sauran gidajen talabijin da ake da su duka. bayan gama wannan da daddare aka je aka yi wa'azi a lazare an kai wa'azin wurin saboda wani dattijo ne Allah ya masa rasuwa da in ka kirga waɗanda suka fi da dukiyar su a gina musulunci suna a jamhuriyar da jaddon da za ta sa sunan shi ana ce mishi alhaji lawali kadiri Allah ya masa rasuwa shi ne ɗan adam na farko da ya fara ba suna miliyan ɗaya ɗan adam na farko da ya ba suna miliyan ɗaya a nijar shi ne aka je aka wa'azi a wurin bayan wancan taro wace gari muka taso daga yamai muka zo tsibiri aka yi wa'azi aka tashi daga dare cikin daren muka shigo najeriya mun shigo birnin kebbi wajen karfe ɗaya da dare muka shigo jega muka kwana shugaba ce daga nan da ta zarce zuwa kebbi daga nijar ne shi ba zai taso daga abuja zai sami matan kan shugaba ya iso mun gabatar da lacca a cikin garin jinya washe gari shugaba ya so baka je sokoto baka taro shugaba baka dawo aka zo aka yi wa'azi a cikin garin jega wallahi ba kowane wa'azin kasa ya sai kare wannan al'ummar ba ba kowane kasa wa'azin kasa ya sai ana nan Muhammad Suleiman yana shi maluma da shakka da Usman Kare da darakta agaji da kasa cikin tawagar da suka rako shugaba bayi wannan wazi washe gari muka halarci daurin aure da yamma shugaba ya tura da jere gabatar da wata lacca ta mata matan gwamnati jihar Kebbi gabatar su sun halarci tara da wuya ka tuna wata mace haka babba a Kebbi da bata ji taron lacca da aka yi sannan da dare aka sake wazi sannan muka biyo jirgi muka shigo Abuja jiya da muka taso ran da za mu taho baro ta ɗin jiya kafin mu baro garin an buɗe wani sabon gidan rediyo na sunna da gidajen talabijin muke da su ko to an buɗe sabon gidan rediyo na sunna wanda ya mana sunna tv shi yake shugaba eh zan muku gidan rediyo guda biyar yace zai yi ɗaya a abuja zai yi ɗaya a lagos zai yi ɗaya a kebbi zai yi ɗaya a Kano, zai yi ɗaya a Sokoto. An riga an kammala na kebi a kalgo, wata antena da aka saka iya kallon ƙarar wulanka ta ba da ba za ta ba. Gidan rediyo FM da za ka sa batin ka kama guda biyar, abinda kawai za a rinka biya cajin su na satellite ko da gidan rediyo a kowane wata abinda za a biya masa dala Amurka dubu biyar naira miliyan takwas a Najeriya gidan rediyo guda biyar za a rika biyan nawa kenan a kowane wata miliyan arba'in sannan kusan da kuma babban studio na gidan rediyo kun sa wani suna aka saka wa gidan studio ɗin gidan rediyo studio ɗin Sheikh Abubakar Giro Argungu mai gida ka sa wa gurinsu kai wanda masu rashin baka yi zalashi a wurin ba masu bin yanar gizo za su ga shugaba zai yana buɗe gidan rediyo ya sa irin wannan abin da na ma'aikatar rediyo da ake toshe kudi in za a karanta labarai a studio da gidan rediyo biyar za mu samu gidan rediyon da'awa guda biyar lokaci daya duk da mai shugaban hasada ba zai haukace ba ba lantin ba lanci ba ku taɓa jima muna lanci babu duk shekara sai an yi sau bakwai akwai na foundation na education akwai na masabaka fara da haka baka kudin masabaka duk gwamnati da ba da ba tura haraji ba kuma abin da suka bayar mun sani duk gwamnati yana ka tura musu haraji saboda tsabar cewa cewa wai har da hukuma alhazai sai da aka rubuta da kawo kudin alhazai a tsakura musu wa ba ba lashe-lashe suke ba ba neman kudi yake ba waye mai neman kudi shugaba shi ne mai neman kudi kai kanan ji shugaba shi da mana nan ce a kasar da kasar biliyan da za mu tara shugaba ce babu duk abin da muka sa ka zo ga aikin da muke in kana da gudu wanda za ka bar ka zo ka bar ba laifi ba ne amma ba za mu tare jama'a duk ƙasa mu tare su wuce ku tara mana kuɗi ba an daina kuma wallahi wannan yana daga dalilin da sai aka raba ƙungiyar izala ran da ta kama an gaya muku zan gaya muku shugaba bai yarda da lankin ba bai yarda da lankin ba hatta rigimar da aka yi ta yi wa'azin ƙasa sai ya rinka yi sati biyu wallahi rigimar guda ɗaya ce kuɗin da ake neman taimako a filin wa'azi da za ke da sati biyu a zazzabin ƙasa to wa'azin jiha ya za a yi shi jihohi ya za a yi wazi local government ya za a yi wazi tarukan majalisu ya za a yi shi a'a ko mun saba da aiki duk sati biyu dole a yi wazi saboda idan aka yi za a nemi kuɗi a taron wa'azin ƙasar wallahi har izana ta hade har ta rabu wallahi ba mu taɓa ganin ƙwandala ba mu sai da ake ba ko ba mu taɓa tambaya ba ko babu so babu bukata a bari abin da muka ce a bari mu karantar da jama'a addini a bari mu koya wa jama'a addini to da yayin lissafi ya ga dai wannan satin kuwa za su kubuce sai rikice tashi ya ku bayan Allah kada ku wahalar da kanku ana mana wani gori ni dai na ji watakila ku ba kun ji ai su ba su hawa mimbari sun ce a yi wannan gwamnatin ba mun hudu muka hau muka faɗa mun hudu muka suna ɗaya muka kada ta zama su ba wai a ce gwamnati ta yi da su da Allah wannan wai ba kuma wannan wai ba ko ba wai wannan ba dan da fara bane ba dan ciwa ciwa bane ba su je sun karbi miliyan 500 ba cewa za su yi tilbu kuma suka yi shi kun ji ko ba ku ji ba miliyan 500 miliyan 500 wallahi wannan zaben da aka yi wannan zaben da ake ka'ida shugaba ya sa ya ce wallahi ba za mu karɓi naira ɗaya wajen ɗan siyasa da mu zaɓe shi kuma idan akwai wanda gwamnatin nan ta ba naira ɗaya ya kawo mana naira ɗaya ya kawo mana in yi rufa mana asiri Allah ya yi ba miliyan ɗari biyar ba nawa ne ten da miliyan ɗari biyar miliyan hamsin ko idan akwai wanda ya san an bashi miliyan hamsin ya kawo mana ya rufa mana asiri Allah ya isa kuma sai mun shira da shi gaban Allah na san kamiya a zaɓe sun raba kujerun makawa ƙungiyoyi ba mu kaɗai ba duka ƙungiyoyi sun ba su wanda kuma abu ne mai kyau Allah ya saka musu da alkhairi duka ƙungiyoyi sun aika musu ko ba su kaɗai suka bayar ba jam'iyyun da ba su ne akan gwamnati ba ma sun raba irin wayannan kujeru a ba malamai su je su umar aikin haji su abu ne mai kyau Allah ya saka masa da alkhairi wannan abu ne da ayyuka kowa miliyan ɗari biyar to sai muka gano karatun me yasa ya ce mun karɓi miliyan ɗari biyar an san guda ɗaya ce shi ne shi ya karɓa ya yi ne? ta wanda ya karɓa ba ya yi sa'an babu in bai karba ba yayi yasa an babu
إذا ساء فعل المرء وصدق ما يعترضه من توكله وعاد مؤديه بدون هدته فأصاب فيه من الشيء
baba ya ci gaba to jawo sa'a da rama wa bayyana shirka diyatar a isma kun san kare yana da wata matsala sai an ci nama kun gurgure kun cinye tsokar kun shanye roban kun yi komi asusuwan kuka zubar a juji in ya zaga juji ya gani sai ya dauka babu wanda ya gari shi ya fara gani sai sake ɗebo wa yawon kuskure ne da muka yi muka gane wannan muka zubar a juji wani ya sake kwasuwa kun san matsala biyu da muka haifar ɗaya wa kanmu ɗaya wa gwamnatin buhari wace matsala muka haifar wa gwamnatin buhari kasancewa mu muka tallata shi to daga nan duk mai jin haushinmu shi ma ya zama abokin gaban shi duk wanda yake fada da mu yanzu zai fada da gwamnatin don gani yake gwamnatin ta mutu gari yake gwamnatin kuɗi take riba take babu gari yake wani abu gwamnatin take yi mana shi yasa kuka gwamnatin ta fuskanci kalubalen da hatta gwamnatocin da suka rigaye ta ba su samu irin wannan kalubale ba saboda idan akwai bakiya da yawa dan bid'a bai sanda mushriki bai sanda bugu dan siyasa bai sanda dan murkusu su bai sanda masu bakin kaya masu sanda ba ba ke da alhadama zai shi ba ta sadda duk wani fiye da bai sadda waɗannan su suka kar sai su zama sai suka yi gwamnati mu mun ɗauka mun tayi muku gwamnati ashe me muka yi cutar da ita muka yi na biyu kuma mu- mu cutar da kanmu gwamnati duk yadda kai wata nan sai ta zo wa talakawa da abin da ba sa so ƙarya nake sai da kuka hau kan mimbari kuka tallata kuka zauna kan mimbari to duk kuskuren da gwamnati ta yi wa za a zaga ba kwa samu ba ku za a zaga zamanin gwamnatin buhari ko ruwan sama ne ba yi a gonar mutum ba sai ya ce Allah ka zai ne wa yan izala su suka kawo buhari ba yi ruwa a gona ta ba ke da mun haifar da kanmu matsala ko mun haifar ba yanzu shi wancan ka sassaɓar da ya yi waɗanda suka ɗauka ɗan izara ne har yanzu an samu kusurai ba ma ke zagi ba haka ne ko ba haka ba ne da yake bai da tasirin da ƙasa za ta san da zaman shi kan a kira sunansa a zaga sau da sai an kira shek balalo ya jawo mana wala hadin ɗin da masu an kira ne iyayi ne daga nan muka gane kuskure ne ai mu kungiya ce organization ne muna da masallatai duk masallacin da muke da shi a Najeriya muna da shi akan platform namu ai mun tura muku form form ai garuruwan kwayi muna da shugabanni a kowace jiha muna da shugabanni a kowace local government muna da shugabanni a kowane ward muna da director na masallatan juma'a muna da director da kansu salawat muna da director na education duk makarantunmu daga sama har ƙasa director biyu akwai na undergraduate da postgraduate akwai na basic education daga secondary zuwa ƙasa akwai na higher education daga jami'a zuwa sama agaji tun daga sama har ƙasa muna da shugabanci yanzu ba ga shugaban izara na jihar gobe kuma organizing secretary na majalisar agaji ta ƙasa baki daya inji ya dabi kai gaba dan ayi dubon sai gidan gaba sabon gidan ka babbar riga ba dabi kai ku ce Allahu akbar idan ka karge mu wannan kace zaka sai shi ko da kace ba ra ra ba da fata ba kai ba shi wannan bayaro bane Allah ya ce shi bayaro bane kai za mu baka yare kace ba mu da iyaye ba kenan ba shi ne maslaha ba wannan channel channel da muke da suna aikawa da saƙo dan me saƙon da zamu aikawa ɗan izalan mu kuma su ne muke so mu ba umarni su ke aiki da magana mu dan me sai mun tallafa shi akan mimbari tun da muna da kai da zamu yi kuma duk da izala yake ya san saƙon da muka tura mishi su ba su sani to daji ko ne kuka yi ya za a yi waɗanda ba su yi ba a ce shugaba su ne mutane ana sauraron su oh ko ne kuka kawo gwamnati da Allah bari mutum da kai na mutanen gaske a Najeriya waɗanda suka kawo gwamnati taron da aka yi a Jos aka jefa ƙuri'a ko ko ba guda aka je ba ba majalisarsa mutum saba'in da wani abu suka bi mataimake shi wajen mutum saba'in da takwas ko saba'in da shida To, wasu suka bi kwakwasu bai suka bi shi a majalisa ne wajen mutum ɗari da ƙyar ka samu mutum sha ku sha takwas ya samu ku sha nawa ya samu sha takwas ƙasa ne da ashirin ga mata bikin ya samu kusan tamanin sannan da ka miƙe sai ka ce ku da ku tamanin ɗin da kuka ce ga inda za ku yi dama ku dama ku je ku yi suka ce mun gobe za mu je ku yi wanda ba ka ce ka ba su dama su je su yi amma kai kai kadai da wayanda ya tsaya da suka bi kace kai kuma kai nan yanzu ba kai da mutane hankali ba shi ne zaka ce ka kawo jama'a wa ka kawo ba gaba na ke wannan ba ba yi a gaban ku ba kai bar wannan ka ce duk mutanen su jefa ƙuri'a mu zagaye Najeriya bari faru daga jihar Adamawa a kaf jalingo da da yola da jimeta ba shi ne capital ba imam sadiu masallaci da wajen na san da bakin kasuwa wai ta mutane masallacin juma'a da wasu iya da shi a yola da jalingo a su ne suna da kwara uku ka bi yola da jalingo muna da masallacin juma'a nawa yola da jimeta muna da masallatai sun ga ashirin kana da kwara uku yanzu kai aka dogara da kai za su zaɓe za su zaɓe na ba sai ga so ba wani ɗan siyasa da ɗan siyasa da gina musu da bai gina ba shi ba da babu shi wace jiha ta fi kowace jama'a a arewacin Najeriya? jihar Kano da da ka faɗa mana arzikin masallatan ta Kano gaba ɗaya gaba ɗaya Kano kai ina ba ake gaya mutanen ka in zai yi taruwa Kano sai dai gayyato mutane daga wajen Kano daga sauran jihohi a zuwa shi amma cikin garin Kano gaya mana mutanen ka faɗa mana masallatan ka fito kirga mana su masallacin kuma a gidan da kake kwara da ya faru gaya mana su ba ya kama da shi masallacin juma'a ba wanda aka da shi a wannan masallacin juma'a da tab kano faɗa mana ya za a yi wa kuma kana magana yadda ta lura ta zaɓe ta ila dan ka tare wasu gaban yari guda da arkabai an zo sai mina ta ila lokacin gaban da wace samun kwace barnar ai nan duk bayyana jihohi nake kira gumbi mai da local government goma sha ɗaya a local government ga shugaban in zanen jihar gombe a jihar gombe kawai da masallacin juma'a ɗari da goma sha wani abu ɗari da ashirin da wani abu idan ka je ku saurara a kudu a kudancin najeriya wata jiha tafi yawa Lagos, kirga mana masallatan ka guda nawa Lagos. Kirga mana. Masallatan ka nawa Lagos. So ta ta kaka za a dogara da kai wai haisha zabe. Wa kana magana mu muka sha wahala, muka ce ai, muka cije, muka ci. Zatuwa. Wai shi da wai na sai gwamnati da gwamnati ne wakata duk ƙungiyoyin addini ta watsa da su shi shi kaɗai ne ya yi saboda shi a ja kawai ka jawo ka mai za ka bada wani kalahan ne kake da shi amma mu da yan lashe-lashe da yan gurgure-gurgure da yan tsotse-tsotse abin da aka mana wannan satin kenan ko ba ku ji ba ya ku bayan Allah bai ta yi wallahi ba abin da za mu yi wa Allah sai godiya duk masallatan da nasu suke ji suna zage mu karku tanka karku ne karku tanka karku an sa wa kowa bai da aiki ne Me yasa muka kira lecture nan da gaugawa yau saboda in muka ce a kai ta gobe in aiki na ofis ya hana mu zuwa jibi an tashi tafiya wani aiki wannan awar ta mu ta mamaye afirka yau muka kira taro duk kasashen afirka sai ka gan su ko da shi ma cewa ya taba tura mai tafsiri chadi har da larabci aka yi sai aka ɗauko na ka ce kun gaishe da shi ke kula min da gona shi na tura ko ɗauko na masa da gona shi da wani ni na ta tafsir da za a yi bana har a birnin nan da shugaba ya tura mai tafsiri za a ba da sana'a za ku ci har nan da shugaba da kuma ya postin nashi ko da zo an kira da an gaya mun cewa abin da ya shafi accommodation da shi da shirye shiryen karɓarsa da komai an gama ana jiran shugaba ya bada izini shi zai tashi kuma wanda shugaba ya tura musu associate professor professor shi zo musan iyaka wa inda Allah ya babu ba Allah ya bada tsibar da sai dai mu masa godiya saboda haka masu jin haushin izara sun dauka ta shirya convention ba ita ta shirya ba sai dai ta ga abin da za a yi mai kyau ne kuma zai haɗa kan al'ummar musulmi ya kawo ci gaban addini kuma bai saba wa wata ƙa'ida ta ƙa'idojin musulunci ba idan ta fito ba kanta sai mu yaƙa amma yanzu da baɗini za mu yi aiki ko da zahiri kuma har yanzu a shirya muke ba ga wani yaudara aka shirya al'umma wallahi zai ya kyamu sai da rantsa muku anan nace in a ranar da gadi a ranar zan fita kuma hanyar da aka ba koran da za a yi shi daga abin da bai gamsar da ni ba ana gobe za a yi sai na ga abu guda ga abin da bai gamsar da ni in Allah ya yarda abin da zai ta ce za ka waɗanda kuke ji kuna kaunar su kuna son su wataƙila da sai kun ji su a rediyo ko a talabijin ranar za ku gansu da idanu ku ta addu'a Allah ya sa a yi lafiya a gaba lafiya masu shirye-shirye kuma Allah ya ba su sa'a ya ba su nasara ya sa su yi abin da yake daidai kuma yake muke addinin musulunci سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله Thank you.